الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة 23 ga watan Jumadal Ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da nawa ga wata yau yau sha hudu ga watan sha daya shekara ta 2025 miladiya ci gaba da karatu na usulul fiqhi a wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatu tauhid wallafar babban malami al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah idan ba manta ba wannan shine darasinmu na 28 cikin karatuttukan da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka a satin da ya gabata mun samu kammala wato matsaloli da suke da alaka da al'amuru wato umarni idan shari'a ta yi umarni to ya za a mu'amalanci wannan umarni to shi ne malam ya yi mana bayanai masu faɗin gaske a to dama idan ba a manta ba a baya ya kawo mana baiti da yake cewa zulhukume amrun na hayo au ta wa kulluha majaluhu kasiru cewa lafazi a wanda yake ya kunshi hukunci to kala uku ne kure ya zamo ya kunshi umarni ko kuma ya zamo ya kunshi hani ko kuma ya kunshi ba da zaɓi to waɗanga abubuwa guda uku su ne malam ya ɗauka yana sharhi a kansu to yanzu mun kammala na farkon shine al'amuru a da shi lafazi ma'abuci hukunci ya kunsa wani zubin yau za mu shiga na biyu shine annahayu eh annahayu wato hani to a shekhu abdullahi yake cewa linnahayi la taf'al wazu anwa'i حقيقة في النهي بالإجماع مجازها في اليأس والإرشاد عاقبة دو احتقار بادي ويقتضي التهريم عند الأكثر وقيل كرها وعليه فاذكري الخلف في الصلاة في مزجرة مزبلة قارعة مقبرة معاطن الإبل كذا الحمام مكروهة للنهي أو حرام وفوق كعبة كذا استقبالها بالبول والغائط ذاك أصلها فالشيخ عبد الله رحمه الله تعالى النهي آه سيأبو نبي شيني هني wanda idan an ce hani wa huwa alqawlu dallu ala talabi al-imtina'i an al-fi'li ala jihati al-isti'la'i wato shine zance wanda yake nuni akan nema game da hannuwa ko kuma barin aikata wani abu ta fuskar isti'la'i wato ta fuskar ɗaukakuwa ya zamo wato mai hanin yana sama wanda ake hanawa shi kuma yana ƙasa to duk sanda aka neme ka da ka bar abu ko aka ce kar ka yi kaza to kaga an hana ka e to wannan hani za mu yi ta ganin shi a cikin ayoyi da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to shi ne mala ya ce a la taf'al sigar la taf'al lin nahai takan zo saboda fa'idantar da hani ita ce siga wadda take duk da malam nan ya kawo abubuwa kusan guda shida to biyar ɗin dukansu wato majazai ne ba na haƙiƙa ba ne ita wannan ta shida da ya fara ambata la ta fa'al to ita haƙiƙatun ce fin na hayi na ba ta gane sau da haka al'aslu duk sanda aka yi itilaƙin wani lafazi da yake ɗaukar wannan ma'auni to hanin ake nufi a haƙiƙa eh sai dai kuma wani zubin kuma akan yi amfani da sigar kuma ba hanin ake nufi ba amma dai al'asulu to takan zo lil haƙiƙa wato hanin ake nufi haƙiƙatan ba wani abu ake nufi ba to shi yasa ya ce maka lin nahayi akan kawo ta domin hani kamar a ce da kai la tajlis la ta'kul la taq'ud da makamantansu kaga dukkan su ala wazni la taf'al to wazu anwa'i shi hani ma'abuci nau'antuwa ne ma'ana kala-kala ne ba nau'i ɗaya ba ne ba nau'i ɗaya ba ne haƙiƙatun ko haƙiƙatan da yana iya ɗauka yakan zo halin kasancewarsa a haƙiƙa fin na ga hani in kuma ka ce haƙiƙatun sai ya zamo lata fa'al wato haƙiƙatun lin nahayi ko fin nahayi ita lata fa'al takan zo bisa ga haƙiƙa a hani wanda wannan shine al'asulu al'asulu duk sanda kaga wannan siga to hannun ake nufi a hakika kenan bil ijma'i da ijma'in malamai ma'ana hani yakan zo don hakika kusan duk malamai sun ijma'i kan haka ba a samu wani saɓani daga malamai ba majazuha amma fa siga ɗin ita lata fa'al ɗin da ta gabata bayan mun ji cewa takan zo hakikatan kuma shine al'aslu haka takan zo kuma a majazi mana ba haƙiƙanin hannun ake nufi ba wani abu ake nufi daban saboda wasu dalilai to ɗannan abubuwa shine malam sai kawo abubuwa guda biyar wanda ita aka ga sigatu la ta fa'al amma kuma ba bisa ga haƙiƙa ba bisa ga majazi ta zo bisa ga majazi gashi kuma an ambace ta to shine yace filiyasi akan kawo ta wani zubin ana nufin wato yanke tsammani ita waccan ta hakika tana da yawa irin su wala ta karabu zina to kaga wannan hakikatan ana hani ne daga zina da ire-irensu to sai ce filiyas takan zo domin ɗebe tsammani wato asiga za ka ga hannun amma kuma ba shi ake nufi ba wani abu ake nufi eh karfa da Allah ta'ala la ta tazirul yawma eh ga gani kaga a zahiri ai kamar ana cewa kar ku bada uzuri a yau to kuma kaga ba haka bane ana son a nuna wato yanke tsammani gare su na ba za a karɓi wani uzuri daga gare su ba eh shi ne kawai ayan take nufi ba wai ana nufin kar su ba da uzuri ba an gane a'a ana nuna musu cewa ba ya kamata masu ɗebe tsammani eh saboda dama yau ba ranar ba da uzuri ba ce eh to wannan kenan to wannan malamai suka ce sigar ta zo ne domin yanke tsammani eh ba don a nuna cewa aikar su ba da uzuri ba eh sannan na wal irshadi wannan siga takan zo don shiryarwa kamar yadda ifa'al can ga umarni shi ma can an ji takan zo saboda shiryarwa to haka sigatu la tafa'al takan zo saboda yauwa a shiryar da ba wai ana nufin a hana ba a ana son a ɗora su kan abin da yake shine yafi an gane shi yasa da za su yi wannan abin ba za a ce ai sun yi laifi ba saboda hani ne na shiryarwa ba hani ne na tagalizi ko na azama ba kamar faɗin Allah ta'ala la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ku kaga la tas'alu ka gani yayi daidai da la taf'alu kaga a zahiri hani ne to amma ba hani ake nufi ba ba ana nufin kar ku yi tambaya ba an gane yawa ba hana su ake ba ana dai nuna musu to ga abin da ya kamata su yi a gane wasu abubuwa in shari'a ba ta yi magana a kansu ba to ba bukatan sai kun zo kun yawaita magana a kai mafi kyau ku dinga tambaya kan abin da adda amfani da zai fi amma da su yi tambaya kuma ba laifi suka yi ba ba su yi laifi ba an gane to shine ne saboda haka hani ne na shiryarwa ba hani ne na karsu ba ta yadda da za su yi za a ba su azaba a'a ba haka ba ne to wannan shi ne sannan aƙibatin umarni kuma yakan zo don nuna aƙiba ƙarshen makoma al'amari eh kamar faɗi Allah ta'ala wala ta hasibanna Allah gafilan amma ya'malu zalimuna kaga wala tahsibanna ko tahsabanna kaga ala sigatu ala sigati la taf'alanna kaga hani ne ko yawa to amma ko ba hani ake nufi ba ana nuni ne akan akibar yadda lamarin zai kasance na su azzalumai cewa ko dai me suka yi to Allah ba zai rabkana akan sa ba da shi yasa aka ce wala ta hasaban Allah gafilan amma ya'malu zalimu mana duk abin da kuka yi ku azzalumai to Allah ba zai bar shi ba ba yana nufin kar yayi tsammani ba kar ya tsammaci ubangiji ya rabkana akan abin da azzalumai suke aikatawa ko yawwa to kaga hani ne lil aqiba li bayanil aqiba don a yi bayani akan makomasu su azzaluman wa du'a hakanan du'a du'a'in ne sai aka shafi hamza saboda wazani haka ita ma wannan siga takan zo don bayani wato addu'a ba don hani ba irin su rabbana la tuzigi qulubana ko rabbana wala tahmil wala tuhammilna ma la taqata lana da makamantansu ko Allahumma la tukal ko eh la takilna ila anfusina da ire-iren su eh to wannan ana kiransa da du'a'i shi yasa al-irabi malamai suke kiransa da fi'ilud du'a'i eh an gane ba za a ce hani ba tunda ai bawa bai hana Allah to kaga la tuzigi qulubana to wannan addu'a ne to haka umarni yakan zo haka wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa allahumma la takilna ila anfusina ihtiqarin haka hani yakan zo don nuna wulaƙantarwa da nuna abin ba ko bai bane ko kankantawa ko wulakantarwa kamar wala ta muddanna ainaika wala ta muddanna kaga a zahiri hani ne eh yawwa to amma ai ba ana hana annabin bane eh ana nuni kan cewa wannan abin da aka ba su na daudar duniya bai taka kara ya karya ba da har bai da kiman ma da zaka kalle shi eh ba ana nufin kare kalla ba ta yadda da ya kalla din a ce ai yayi laifi a'a ai ba laifi bane don ka kalli abin da Allah ya yi wa wani na wata ni'ima ta duniya ko ko ta lahira tuna ana bayanin cewa wannan abin da aka ba su kaskantacce ne kalilun ne haƙirun idan an kwatanta shi da abin da yake gun Allah subhanahu wa ta'ala na aljanna da sauransu to shine mala ya ce waɗanga abubuwa da aka ambata dukkan su badi masu bayyana ne ga majazuha majazuha shine mubtada badi din nan labarin sani an gane ai majazuha badin fil ya'si wal irshadi aqibatin du'a tiqali shine takadiri eh saboda haka sigan nan takan bayyana a matsayin majazi wajen yanke tsammani ko shiryarwa ko bayanin aƙiba ko addu'a ko wulaƙantarwa to duk wannan kaga ba a haƙiƙa ba ne duk da da yawa kuma kaga sai a ba su ma'anar haƙiƙan wanda kaga duk wannan kuskure ne suna nan da yawa irin su abin nan irin su at-tahdid tsoratarwa kamar ka ba mutum umarni ɗanka ko yaronka ko almajiranka sai ya ƙi ko sai ka ce da shi la tamtafil amri to karka aikata abin da na baka umarni to wannan ya ta hadidi ne ko ta suya fasbiru aula tasbiru a gani aula tasbiru ai ba umarni ake ba hana su ake yi ba ana nufin da haƙurin nasu da rashin haƙurin nasu shai'un wahid hankurin ba zai tsinana musu komai ba an gane rashin hankurin ma haka to suna nan da yawa irin su labari la ya masu illal mutahharun da makamantansu wa ya ƙata taharima sannan shi hani yana hukunta haramci inda al'aksari a gun mafi yawan malamai idan aka yi ɗilaƙinsa an gane ba ainihin yi taƙayyidinsa da wani abu wanda ka nuna cewa ba haramcin ake nufi ba kawai ɗilaƙinsa aka yi to ya dullo ala tahari wadda aka ce da mutum la ta zahab to al'asuli shi ne za a ɗauka cewa ka hana shi ya tafiya kuma bisa ga haramci kenan da zai yi tafiyan za ka iya masa uku ba saboda ya yi ba daidai ba ko? yawwa amma an sabu ƙarina wadda ka nuna kuma ba hani ne na haramci ba to wannan shi ne amma al'asulu shi ne an nahayo ya dullo ala taharimi haza huwa al'asulu inda al'aksari gun mafi yawan malamai abinda suka faɗa kenan wakila a wani ƙaulin an ce kurhan a'a hani in an yi idilaƙinsa yana nuni akan karhanci eh yana nuni akan karhanci sai dai an samu wata ƙarina wadda ka nuna haramcin to sai a ɗauke shi akan haramci amma al'asulu su a wurinsu suka ce an nahayu ko ya ƙatadil karaha haza huwa al'asulu su indahu amma su aljumhur mafi yawan malamai suka ce a'a hani al'asulu shine ya dullo ala tahrim to wa alaihi akan wannan saɓani na malamai tsakanin su uh, aljumhur mafi yawan malamai da suka ce yana hukunta haramci da kaɗan daga cikin malamai da suka ce a'a yana hukunta karhanci to fadhkuril khulfa sai ka ambaci saɓani da ya zo fi salati dangane da sallah fi mazajaratin a cikin makabarta a cikin wato mayanka wurin da ake yanka dabbobi mahauta kenan e ita ake kira mazajara kasa akwai saɓani na malamai dangane da shi wannan hadisi da ya zo a cewa akwai abubuwa da aka hana a yi sallah a cikinsu e wanda abubuwa ne kusan masu yawa za su kai kusan wato za su kai kusan guda bakwai haka ko takwas kamar yadda ya zo a hadisa abdullahi dan umar fi jami'i tirmidhi wanda daga ciki an ambaci ita almazajara din yake cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi hani fi saba'ati mawatin a yi sallah a wurare guda bakwai yauwa fil mazbala wal mazajara wal makabara wa qari'ati tariqi wa fil hammami wa fi atalil ibili wa fawqa zahari baitillahi to waɗannan abubuwa guda uku kaga sai ya ce na ha eh ya yi hani sai malamai suka yi saɓani shin wannan hanin na haramci ne ko na karaha eh waɗanda suka ce al'asulu annahayu ya dullu ala tahrim sai suka ce hani ne na haramci cewa ba a sallan farilla ko ta nafila su ake magana anan ba a sallah farilla ko nafila a waɗannan wurare guda bakwai an gane tun da hannun an yi itilaƙinsa su kuma wasu daga cikin malamai suka ce a hani ne na karhanci na nuna kyama amma don an yi ɗin ba a yi laifi ba sai dai a bari ɗin shi ya fi kar mutum ya yi sallah a wuraren amma da zai yi da zai je makabarta ya yi sallan farilla ko ya sallan nafila to bai laifi ba sai dai ba haka aka so ba su aurensu kenan to shine malam ya ce wannan saɓanin da aka samu wurin malamai to waɗannan matsalolin a kansa za ka gina kina waɗanda suka tafi kan cewa al'asulufin nahai ya dullo ala tahari kaga sallah cikin waɗanda abubuwa guda bakwai haramun an gane? waɗanda kuma suka tafi kan cewa a'a asali a hani yana nuni akan karhanci da suka ce karahiya ne daga cikin dalilan da ma suka yi raddi kan masu cewa an hana suka ce ai hadisin ma akwai maganganu a kansa cewa eh to sai suka soki hadisin ta abari hadisi ne tabbatacce da yawa daga cikin malamai sun tabbatar da ingancinsa yawwa kuma cewa yin sallan nafila ko farilla a waɗannan wurare haramun ne shi ya fi ƙarfi shi ne zance wanda ya fi ƙarfi to shi ne malam ya kawo ya kawo su a nan fi mazajaratin a mayanka mahauta kenan mazbalatin ko abola wurin da ake zuba shara ita ce mazbala ƙari'atin ko kuma tsakiyar hanya ƙari'atun ɗariƙe kenan to ita ma ba a sallah a kanta in an ce ƙari'atun shai'i a larabci ana nufin a alahu saman abu wato kamar an ce yin sallah tsakiyar hanya yawwa sun ce illatun nahayi saboda abubuwa da yawa na farko gittawan mutane haka kana sallah kan hanya tsakiyar hanya kaga mutane za su yi ta yawa to kaga in sun biyo to ya za a yi kenan haka za su yi ta gitta baka wasu suka ce kuma matattara ce na ƙazanta tunda hanya ce Eh, wasu suka ce kuma shaidanun aljannu sukan abin nan sukan zauna yana cikin mazaunansu eh, tsakiyar hanya to shi yasa a ƙauye sai ka ga tsofaffi suna hana yara zama a kan hanya eh, kwarai da gaske makabarati haka makabarta ma'atsinil ibili da wurin madurkusar raƙummai inda raƙummai ke durkusa suke gurfani shi ma ba a sallah a wurin shi ma yana cikin waɗancan abubuwa guda bakwai da aka ambata kazal hammamu hakanan ɗakin wanka inda ake wanka to shi ma abdullahi ɗan umar a waccan riwaya fi jami'ar tirmidhi ya ce annabi ya hana a yi sallah ko ta farilla ko ta nafila to shi ne mala ya ce waɗannan abubuwa makaruhatun linnahai wasu malamai sun ce hanin na karhanci ne ce wadda ya na ha rasulullahi to wannan hani na karhanci ne a wurin wasu daga cikin malamai au haramu wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a hani ne na haramci eh kuma shi ne daidai shi ne yauwa daidai amma ita sallan janaza ba ta ciki eh an gani malamai sun ce hadisan da suka zo akan haka suna magana ne akan sallah za ta ruku'in wasu judin sallah wadda akwai ruku'u cikinta akwai sujuda ta kuma sallan janaza ko sallan gawa kaga babu ba ko ɗaya a cikinta ko ruku'u ko sujuda an gani sannan suka ce ga wasu dalilai ma na wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama an ga ya tsaya kan wani kabari yayi sallah kabarin wata mata to suka ce kaga kenan wancan hanin inda annabi yana nufin hatta wato sallan gawa to kaga ba zai yi ba kuma ko da an duba cewa to ai an riga an binne ta to ai sahabbai sun riga sun mata sallah kaga wajabcin da ya faɗi ko ba haka ba tun da sahabbai sun riga sun yi me ya nuna kuma sallar tasu ta yi saboda annabi bai ce a tone kabarin sai zo ya yi ƙarshe ma ya faɗi hikimar yi ɗin cewa cikin sallar ya yi addu'a kuma sakamakon wannan addu'ar har makotan kabarin su ma sun samu rahama suna cike da duhu daga baya kuma sun zo su ma sun samu haske sun samu haske sai suka yi hujjoji da wasu asar da sauransu na fatar an gane yauwa su kuma waɗanda suka ce a ita ma salatul janaza ita ma ta shiga tunda dai lafazin sallah aka ambata an yi sallah to kaga ita ma ai ta shiga tunda sunanta wala ta salli ala ahadin minhum mata abada wala ta kuma ala qabri to an kira ita ba sallar janaza sallah saboda haka me ya cire ta saboda haka suka ce ita ma tana nan ciki eh tana nan ciki to suka yi hujjoji kamar a shekul albani ra'ayin da ya zaɓa kenan a littafinsa a kamul jana'iz to haye riwaya da wani hadisi cewa annabi sallallahu sallama ya yi hani kan a yi sallah ta gawa tsakanin kaburbura to ya ce hadisi ne hasan amma mafi yawan malamai sun raunana hadisi amma dai shi ya yi ƙoƙarin ya hassana hadisin kuma ya hassada shi kuma ya yi hujja da shi su kuma masu ganin halat ne ko a wannan zamanin kaga su a shehu salihul usaimin ra'ayinsu kenan to duk sun rauna na riwaya ɗin su sun tafi kan cewa a iya sallan gawa a makabarta ba laifi ba ne babu wani dalili sarihi sahihi wanda ya nuna hani to matsala ce ne wadda bai kamata a ta da jijiyar wuya a kanta ba tun da saɓani ne hatta a gidan sunna to amma saboda ƙarancin karatu sai kaga ana ta abin nan eh a makabarta ana ta hayaniya wasu ce a yi wasu ce to ai abin bai kai ba tun da akwai malaman da suka ce kar a yi ko ba haka ba to kai da ka ganin za a iya yi kaga bai kamata ka kausasa ba tun da malamai ne na sunna kai kuma da ke ganin cewa wato a iya yi to bai kamata ka kausasa don ba a yi ba yauwa tun da akwai malaman da suka hana din malamai ne na sunna kuma duniya ta gama ganganun nasu da rubuce-rubucen nasu kuma an karba an gane ko? to shi yasa yana da kyau abi abubuwa a hankali eh musamman matsala in ba ta da nassi to ba a wani ta da jijiyar waya a kanta eh to ita wannan ba ta da wannan matsayin eh tunda babu nassi karara kowanne yana da wujahatun nazar eh tunda su kun ji dalilan da suka gashi annabi yayi to annabi zai abu kuma a ce haramun ne a yi eh saboda haka dan an yi aga akwai madogara a kai in ma ba a yi baɗin kuma ba laifi eh duk da al'asulu ita gawa akan yi akan yi sallan gawa ne a musalla a wani wuri da za a ware misali wanda za a ware kawai an tanade shi ne don sallan gawa shine al'asul amma in bukata ta kama za a iya yi ko da cikin masallaci ne ko na juma'a ko na hamsin salawat ko masallacin idi amma al'asulu sallan gawa a ware mata nata wuri e ya zan duk sanda wani allah ya karɓi ransa can za a je a yi masa sallah banda wannan sallar ba abin da ake yi a nan shine al'asul kuma shine abin da ya tabbata aikin annabi sallallahu alaihi wasallama yau a nan kusa ga makabaratul baƙi to akwai wani wuri da annabi ya ware na ake sallatan gawawwaki da sauransu a wancan lokaci to kaga shine al'asulu amma a iya yi cikin masallaci kuma kada dai kawai a mai da shi al'ada yadda wasu malamai suka faɗa kenan tun da kaga annabi ga masallacinsa ga irin falalar da ya faɗa a kansa to amma kuma sai aka ga a aikace kuma baya sallatan gawa a ciki sai dai a wancan wurin to kaga shi ya fi kenan to shi cikin masallaci ɗin lalura ne in akwai a iya yi eh shi kuma na idi daban musallal idi shi ma daban shi ma sunna a yi shi a musalla eh sallan idi shine sunna a ware wani wuri sunansa musallal idi inda ake haduwa da a yi sallan idi ba masallacin juma'a da kuma a samu musallal jana'iz eh wannan shine sunna eh shine sunna amma da yake abubuwa wasu wani zubin ba karatu ke jagoranta al'amurra ba tun da sallan idin ma kaga ta dawo gari ta dawo masallacin juma'a duk wannan khilafus sunna eh akan iya yi idi a masallaci a na juma'a ko na khamsu salawata inda lalura kamar ruwan sama ko wani abu da sauransu ana ganin an ce a je masallatun da galiban shi akan yi shi dan wajen gari haka to kuma kaga tun da ba rufe shi ake ba in ruwa ya zo zai duki mutane to irin wannan ana iya a yi shi cikin masallaci shi sallan idin amma ba wai a mai da shi al'ada ba kuma babu wani uzuri tunda uzuri bai zama kullum ai tunda mu namu yanzu ai ba ma uzuri bane ko ba haka ba ya koma al'ada da son zuciya eh da son zuciya to Allah ya gyara muna na'am gata muna yi ko wannan ba magana ta ba iya abin da za mu yi ke ko ba haka ba marar amin kumbin karan ga gani fa'in lam yastadi to mu abin da muke iya ke da ai mun riga mu eh eh wa fawqa ka'batin da kuma sallah saman ka'aba mutum ya dale ka'aba can saman ruhinta ya ce zai yi sallah da shi ma akwai saɓani wasu suka ce haramun ne saboda kenan ya zan bai kalli alƙibla ba ko ba haka ba tun da ka'aba ɗin aka ce ya kalla to shi ya haye ta can sama to ina ya fuskanta kenan to shi ma suka ce haramun ne wasu suka ce karahiya ne an gane kaza istiqbalu ha haka nan fuskanta alƙibla bil bauli a halin mutum na bauli wal ko kashi to shi ma akwai saɓani saboda hadisin abu ayyub al'ansari da annabi sallallahu alaihi yake cewa idan za ku je wurin yin gayaɗi kuka yi ne za ku yi gayaɗi to kada ku fuskanci alƙibla kuma kar ku ba ta baya eh to ce wadda annabi ya yi kar a fuskanta to kaga hani ne kuma kar a ba ta baya shi ma hani ne to shine za mu koma ga waccan ƙa'ida tamu هل النهي المطلق يدل على التحريم أم لا in mun ce ya dullo alal taharimi to kaga haramun ne in kuma mun ce a'a ya dullo alal karaha sai mu ce karahiya ne an gane yawwa kamar su malika kaga ba su fahimci haramci a wannan hadisi ba an gane yawwa sai suka ce a inda ba a fili ba ne to za ka iya fuskanta ko'ina in cikin hammam ne ko bayi haka ko'ina za ka iya fuskanta za ka iya kallon gabas ka yi fitsari za ka iya bata baya da sauransu kawai sai dai in a fili ne inda ba gini ba a kewaye shi ba kamar daji haka to a nan ba a sun ka fuskanci alƙibla su sun abin nan sai suka ce iya can hadisin yake magana amma hadisi bai shafi wuraren kewayawa waɗanda a cikin gari ba eh su bai shafe su ba to kaga sai suka takaita hadisin ba su bar shi ala umumihi ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ai ba bambanci tsakanin gari misali wuraren wanka ko wuraren kashi na gari da na daji duka dai hadisi dai ya ce kar a yi kamar abin da yake shine mazhabul hanabila abin da suka tafi a kai kenan mahallin shahid dai shi ma kaga akwai saɓani to sai mala ya ce zaka to shi wannan hanin asluha shine asali eh ma'ana kamar malam yana ishara kan zuwa ga ra'ayul jumhuri eh cewa hanin shine al'aslu eh wadda haka duk sanda an kaga hani mutulaki to al'aslu a ɗauka cewa hani ne na haramci ba na karahiya ba wannan shine ya fi ƙarfi shi yasa malam sai ya tatimimul baiti da wannan jumla cewa za ka asluha wato a ɗauka cewa hani yana nuni kan haramci to shine asalin a ita wannan siga ɗin talata fa'al da ta gabata a baya to wannan matsala ta ƙari sai kuma wata matsala ta gaba dangane da hani insha Allah nan za mu kwana wani sati in mun dawo sai mu ci gaba binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو نعم to sai littafi na gaba ko? na'am